نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sace kadar haduwar mu a wannan masallaci na nefa a nan ningi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul an'am jiya mun tsaya a aya ta 139 yau kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi aya ta 140 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna 21 ga watan ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 21 din ga watan uku shekara ta 2025 miladiya za mu tashi faɗin allahu tabaraka wa ta'ala kadi kasirar lalina katalu a wuladahun safaha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين قتلوا أولادهم صفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين أنشأت الناس معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين حياك الله الله تبارك وتعالى يتي قد خسر الذين قتلوا أولادهم صفحا hakika waɗanda suka kashe ‘ya'yayensu sun yi hasara waɗanda suke kisan ‘ya'yansu safahan da jahilci bigai da ilimin ba tare da ilimi ba wa harramu mara zaƙafin iftira'an Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuma suka haramta abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta su da shi iftira'an ala Allah wato a matsayin kirkire ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka ji a ayar da ta gabata wacce makaranta jiya cewa sun haramta wa ƴaƴansu a matansu kai cin wato ainihin dabobi suka ware waɗansu suka ce wannan iya na maza ne idan suna da dabba tana da ciki sai su ce idan dabba ta haihu mai rai wannan iya maza za su ci idan kuma ta haifu mutacce ya zo babu rai to sai a raba biyu da maza da kuma mata shi ne allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wa haramu ma razaqahumullahu tira'an ala allah suka haramta abinda allahu tabaraka wa ta'ala ya azurta su da shi na dabobi a matsayin kirkire ga allahu tabaraka wa ta'ala qad dallu wa ma kanu muhtadin allahu tabaraka wa ta'ala ya ce hakika sun bata ba su zamto masu shiriwa ba wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushatin shine dai Allahu tabaaraka wa ta'ala wanda ya halicci gonaki waɗanda suke masu yaɗo wa ghaira ma'rushatin da kuma wato tsirrai a cikin gonaki marasa yaɗo din wan nakhala da kuma dabinai wa zar'a da sauran tsirrai gaba ɗaya sauran bishiyoyi Allahu tabaaraka wa ta'ala wato ya halicce su mukhtalifan ukuluhu Allah tabaraka wa ta'ala ce dandanan su mabambancin juna والزيتون والرومان الله تبارك وتعالى كما يحلچي واتو زيتون da kuma roman a cikin gonaki din mutashabihan wa ghayra mutashabihin wanda suke kamanceceniya da juna wajen ɗanɗanon da waɗanda kuma ba sa kamanceceniya da juna din ko waɗanda suke kamanceceniya da juna wajen wato kallo ta fuska a ga wannan roman ne wannan ma roman ne amma ɗanɗanin su ba iri ɗaya ba wannan mangwara ne wannan ma mangwara ne amma kuma ɗanɗanin su ba iri ɗaya ba Allah ta'ala ya ce kulu min thamarihi za athmara ku ci daga ‘ya'yan itaciyar idan suka yi ‘ya'ya, wa atu haƙƙahu yau hasadihi ku bayar da haƙƙin amfanin gona ɗin ko ‘ya'yan itaciya ɗin wato ranar da kuka ɗiba ranar girbin wato wannan amfanin gona ɗin wala tusrifu Allahu tabaraka wa ta'ala ce kada ku yi israfi kar ku wuce gona da iri kada ku yi rowa kar kuma ku bayar gaba daya innahu la yuhibbul musrifin lalle shi Allahu tabaraka wa ta'ala baya san wato masu israfi masu zubar da abinda Allahu tabaraka wa ta'ala ya wasu wato anashin mushrikai kafirai suna kashe ƴaƴansu saboda wato tsoron talauci da jahilci shine Allah tabaaraka wataala ce kad khasira allazina qatalu awladahum safahan hakika waɗanda suke kashe 'ya'yansu da jahilci sun yi hasara bi ghairi ilimin ba tare da wani ilimi ba ma'ana ba tare da wata hujja daga gurin Allah tabaaraka wataala ba wannan aya malam yake cewa ta sauka ne cikin sha'anin mudar da kuma rabi'a da kuma sauran waɗansu daga cikin larabawa waɗanda suke yin wa'adul banat mana shine idan aka haifa mutum 'ya'ya mata sai ya sai ya binne su da ransu su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idhal maw'udatu su'ilat idan wato yarinyar da aka rufe ta cikin ƙasa da ranta aka tambaye ta gobe alkiyama malamai suke cewa za a tambaye ta bi ayi zambin kutilat da wannan laifi ta yi ne aka kashe ta za a tambayi yarinya wannan gobe alkiyama wanda su a daɗin yarinya da ranta da komai mutum zai je haka rami ya cusa ta a ciki sai ta mutu saboda su a gurin su kaskanci ne a ce mutum yana da wato 'ya'ya mata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa akwai wasu al'amura cikin al'umma ta yana cikin wato hali irin na jahiliya kuma yana nan cikin wannan jama'a suna yin sa daga ciki yace al-fakhru bil ansab mutun ya rika alfahari da ainihin wato nasabarsa ko yarensa ko zuriyarsa ya rika mutane alfahari ai su su ne kaza mu ne zuriya kaza ai mu ne yan kaza mu ne masu kaza ce wannan yana daga cikin wato aiki na jahiliya daga cikin abubuwa guda uku din yake cewa wato shine kyamatar ya'ya mata mutane suna koda a yanzu akwai wanda suke kyamatar wato haihuwar ya'ya mata sai dai ya'ya maza kawai da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam na uku yace da yin ihu ko yin kururuwa idan aka yi mutuwa wannan yana daga cikin aikin jahiliya to su a dadin suna yin wa'adul banat shine ana haifar mace a kashe ta ko kuma a binne ta da ranta in namiji ne kuma sai a kyale shi shine Allah tabaaraka wa ta'ala yace a wata aya wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum a wata aya yace kuma nahnu narzuqukum wa iyyakum Allah tabaaraka wa ta'ala yace kada ku kashe ƴaƴayanku saboda khashyata imlaq ko kuma a wata aya min imlaqin kada ku kashe su saboda tsoron talauci kar ya zamto su tari da yawa kuna cewa ai in suka yawa tunda su ba za su iya zuwa kasuwanci su samo muku ba ko su je gona su muku noma ko su yi kaza su kawo ba Allah tabaraka wa ta'ala yace inna qatlahum kana khid'an kabira lalle kisan ƴaƴa mata din ganganci ne wanda yake mai girman gaske malamai suke cewa Allah tabaraka wa ta'ala yace khid'an bai ce khada'an ba malaman lugha suke cewa idan aka ce khid'an ana nufin da gangan mutum yayi laifi idan aka ce khada kuma ana nufin wato bisa kuskure shine Allah tabaraka wa ta'ala yace hakika waɗanda suke kashe ƴaƴansu safahan da jahilci to lalle waɗannan sun yi hasara a ayar sai ta ce auladahum wanda ainihin aulad yana nufin ƴaƴa jam'i na ƴaƴa wanda kuma yana nufin jam'i na walad to amma larabawa sukan ce aulad suna nufin maza da mata din idan aka haɗa su gaba ɗaya sai a ce da su aulad idan sun haɗu da maza da mata amma su larabawan a lokacin matan suke kashewa sai Allah tabaraka wata'ala yayi wa abin jam'i yace kashe 'ya'yansu, wanda kuma ana nufin wato 'ya'ya wanda suke wato ainihin mata ne na fata an gane a musulunci duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mutum da shi na haihuwa gode masa zai yi ya roƙa wannan abin da aka haifa din albarka daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma ma malamai suke cewa ‘ya'ya mata sun fi wato falala fiye da ‘ya'ya maza ma'ana idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ‘ya'ya mata to ya fi maka kyauta mai girma fiye da ‘ya'ya wato maza daga cikin misalai kuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda yafi kowa Allah ta'ala yafi son sa fiye da kowa amma ƴaƴansa maza suna ƙanana suke mutuwa duk ƴaƴansa menene mata ne suke cewa to wannan ma abin lura ne cewa ya biyewa annabinsa ƴaƴa wanda suka fi zama alkhairi a gurin ƴaƴansu shine me wato ƴaƴa mata annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana da ya tara mata yana musu wa'azi sai yake ce da su duk wacce ta haifi ‘ya'ya mata uku a cikinku ta musu tarbiyya mai kyau za su zamto mata sutura daga wuta ba za ta shiga wuta ba sai wata ta daga hannu ta ce ya rasulallahi wasnaini ya rasulallah ko ‘ya'ya biyu ne ma sai ya ce wasnaini ko da biyu ma kika haifa kika musu tarbiyya har kika aure da su akan wannan to lalle ba za ki shiga wuta ba za su zamto maki sutura ko kariya daga azabar wuta marwacin yake cewa akwai yiwuwar inda wata tashi ko guda ɗaya ma to da la'alla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ɗaya ce ma to daga wannan yana gwada me falalar wato ƴaƴa mata ma akan ƴaƴa maza kuma yawanci ma zaka samu wato yara ƴaƴa mata din sun fi tausayin iyayensu ma waɗansu fiye da wato waɗansu wato maza din kuma idan mace ta samu dama inda take iyayenta wani namijin ma bayya wannan kyautatawa din tare da cewa shi namiji shine wanda yake tarawa amma zaka samu in ya tara sai damu da wato matansa da 'ya'yansa ba wa iyayen ba amma ita kuma mace duk yanda take da mijinta yanda suke zaman lafiya to fa babanta da mahaifiyarta suna cikin zuciyarta tana samun dama za ta kyautata wayannan wato mahaifa din ƴaƴa mata Allah tabaraka wa ta'ala ya sa musu wato ainihin tausayi da kuma ainihin wato zumunci Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma nuna falala a wata aya ta ainihin wato ƴaƴa mata ma akan maza yace lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatan wa yahabu liman yasha'u dhukur yace aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatan wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir Allah tabaraka wa ta'ala yace lillahi mulku samawati wal ard mulkin samai da kasai duka na Allah ne shi ne yake halittar abin da ya so ko mace ko namiji ko dogo ko gajere ko fari ko baki damuwar da wanda ya fi tsoron Allah tabaraka wata'ala ne ai mun ji kamar yanda ɗaya daga cikin sahabbai jiya ya faru ko Huzaifa Liman abin da ya faru wato ayat da makaranta ya je afwan ashe tafsirin asuba ne yana da baiwa wacce take baka ce kuma ga ta baiwa ga ta baka ga ta mummuna mutane suna faɗar halinta ta masa laifi ya mare ta sau ɗaya hankalinsa ya tashi ya rasa me yake masa daɗi ya tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yake neman me annabi sallallahu alaihi wasallam zai umarce shi da shi shi fa ya maruwa ce abin ya kansa sunan ka kansa abin ya dame shi sai manzo Allah ke ce da shi ita din ya take ne sai ya ce ta shaida babu abin bautata bisa ga cancanta kuma ta yarda cewa kai manzon Allah ne baya da haka kuma tana yin salloli guda biyar baya da wannan tana azumin watan Ramadan baya da wannan kuma ta iya alwala kuma tana yin sallah sai manzon Allah ce to ai mumina ce ai sai ya ce to wallahi kuwa zan yanta ta kuma zan aure ta da ya je sai ya kira ta ya ba ta hakuri ya yanta ta kuma ya aure ta sai mutane suka rinka zuwa suna ce masa to ai gawa ce tana daga cikin wato mutane mata wanda suke da kyau ka auruwa ce mana tare da cewa ita ba musulma ba ce amma tunda za ta yadda kuma iyayenta za su baka ka neman auren wata ka aure ta kawai saboda ka sai ce ni ba zan auri wacce take wato ba mumina ba wannan din da zan aura tare da mai cewa me wato halittar ta a zahiri bata da kyau kamar yanda da yawa daga cikin mazaje suke so saboda Allah tabaraka wa ta'ala yace shine wanda yake halittar abin da yaso kuma ya habu liman yasha'u inasan yana biyo wanda yaso ƴaƴa mata wa ya habu liman yasha'u dhukur wanda yaso kuma ya bashi ƴaƴa maza aw yuzawijuhum dhukuranan wa inasa ko kuma ya gauraya mutum maza da mata sai malamai suke cewa da Allahu tabaraka wa ta'ala fara cewa ya habu liman ya sha'u inathan yana biyo wanda ya so ƴaƴa mata tunda ya fara lissafa ƴaƴa mata wato wanda aka bashi ƴaƴa mata shine lamba ɗaya wajen yi masa ni'ima ta bangaren haihuwa shi sa Allah ta'ala ya fara lissafo wato wannan ina fatan gani Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa harramu ma razaqakumullah kuma suke haramta abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya azza su da shi shine sun haramta wato ainihin bahira da kuma sa'iba da kuma alwasila walham kamar da makaranta wato cikin suratul ma'ida a baya suka haramta irin waɗannan dabobi cewa wannan an ware su ne domin ainihin gumaka wannan ba za a hau shi ba saboda ainihi ya girma ya zama na gunki wannan kuma wato ta zamto alwasila ta zamto ta haifi namiji ta dawo kuma ta haifi mata guda biyu to shi kenan yanzu ta zamto ta gunki ce wannan ba za a yanka ba kuma ba za a hau ba Allah tabaraka wa ta'ala ya kyare su akan wannan gabaki ɗaya har annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani hadisi yake cewa ya ga amru dan amir al-khuzai yana jan kayan cikinsa a cikin wutar jahannama saboda shine farkon wanda ya fara sunnanta wa mushrikai haramta abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya halalta na daga ainihin dabobi Allah tabaraka wa ta'ala yace wa haramu ma razaqahumullah suka haramta abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta shi ya azurta su da shi iftira'an 'ala Allah a matsayin kirkire ga Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya kirkiri wani abu ya halatta wato ya haramta abinda Allah ta'ala ya halasta shi to sunan wannan yayi shirka ya bauta wannan abu haka nan wanda yake abu kaza haramun ne wani ya halastar da shi to wani kuma ya yadda ya anashin halasta maka abin da Allah ta'ala ya haramta to sunanka ka bauta wannan abu Allah ta'ala ce iftira'an 'ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin hakika sun bace ba su zamto masu shiruwa ba wa huwa allazi ansha Allah tabaaraka wa ta'ala shine wanda ya kirkira ma'ana wanda ya halicci jannatin wato gonaki wato jannatin shine basatin jam'il janna janna ana nufin wato gona kuma ana cewa gonaki ko gona janna ne saboda duhun wato bishiyoyi da kuma shuke-shuke na ciki idan gona ta haɗu sosai sai a ce janna mana ta yi duhu kamar yadda manomi idan gona ta yi duhu zai ce ai ta haɗe kwarai daga sai ta yi duhu to wannan duhun dama shi ake cewa jinna ko janna a gurin larabawa saboda duhun zai sa ba za ka iya ganin nesa ba ma sai a ce gona ta zamto jinna ko ta zamto janna shi sama ake cewa aljanu aljin saboda idan dan adam baya iya ganin su a fili ake ce musu me wato aljin ake ce musu aljinu hakanan dan da yake cikin mahaifiya tunda ido baya baya iya ganin sa sai ake ce da shi me janin wato dan ciki wanda ido ba zai iya ganin sa ba Allah tabaaraka wa ta'ala yace huwa alladhi ansha'a jannatin shine wanda ya kirkiri ma'ana ya halicci gonaki ma'arushatin waɗanda suke wato tsirai masu yaɗo kamar irin su kankana da dangin jimade wanda in suka tsoro yaɗo suke yi haka ko su hau kan wani abu su yi yaɗo wa gaira ma'arushatin da kuma waɗanda suke su ba masu ainihin wato yaɗo ɗin ba ne ma duka Allah tabaraka wa ta'ala ya halici irin waɗannan tsirrai ɗin wannan khala wa zar'a haka nan da ainihin dabinai da kuma azzar'a wato shukoki wanda suke a tsaye ko ma wace irin shuka ce ko mai yaɗo ko wacce take a tsaye Allah tabaraka wa ta'ala ce wazzar'a cewa wazzar'a din ya hada da ma'arushatin da kuma gairu ma'arushatin da kuma annakal din sai Allah ta'ala sake cewa wazzar'a da anashin shukoki wanda wannan ya hade kuma abin da aka ambata a baya mukhtalifan mukhtalifan ukuluhu Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa dandanan su dandanan waɗannan wato tsirrai din mukhtalifan ya sha bambam ga su a fili wato sifas iri ɗaya kamar da Allah ta'ala ya faɗa a gaba wa zaituna wa roman da zaitun da roman mutashabihan wa gairi mutashabihin wanda suke kamanceceniya da juna da kuma waɗanda ba su kamanceceniya da juna shine muktalifan ukuluhu gashi zaka gansu iri ɗaya shine mutashabihan din kuma ga su iri ɗaya a ganin ido ka samu bishiyar mangoro a can ka ciro wani mangoro a can gurin in ka ɗanɗana sai ka ji ɗanɗanansu ba iri ɗaya ba ne yanzu tsakanin mangoro wanda yake binta siga da wanda yake wani daban za ka samu ba iri ɗaya bane tsakanin wancan mangoron da wancan ma ba iri ɗaya ba haka nan kuma ko da a bishiya ɗaya wani iko na allahu tabaraka wa ta'ala sai ka samu idan ka sha wancan ɗan bishiyar ka tsinko ɗaya ka sha in ka tsinko wani sai ka ji ko dai ya fi na farko daɗi ko kuma na farko ya fi shi daɗi shine allahu tabaraka wa ta'ala ya ce mutashabihan wa ghayra mutashabih ga su sun yi kama a ganin ido dukansu dai 'ya'yan goba ne ko 'ya'yan mangwaro ne ko 'ya'yan zaitun ne ko rumman ko ma menene ko dabino amma kuma sun sha bamban wajen ɗanɗano wannan yana faruwa kwarai da gaske a ce ga gonar kankana ko gonar wani abu sai kaga idan an yanka wannan an sha sai idan aka yanka wata sai kuma a ji wata ta sha bamban da wannan ko dai wata ta ko kuma wannan tafi Allahu tabaraka wa ta'ala ce shi bai halicci wannan ku duba wannan abin ku gani Allahu tabaraka wa ta'ala yayi wannan duka domin ku ji tsoronsa ku kaɗaita shi wajen ibada. Allah tabaraka wa ta'ala ce kulu min samarihi ku ci daga ainihin ƴaƴan itaciya din idza asmara idan wato ya ƴaƴan ita wato idan ya ƴaƴa din wa atu haqqahu yawma hasadihi ku bayar da haƙƙinsa ranar yanke shi ko ranar girbe shi malamai magabata daga cikin tabi'ai har ma daga cikin wasu daga cikin sahabbai sun yi fassara daban-daban akan wannan wato jimla wa atu haqqahu yawma hasadihi ku bayar da haƙƙinsa ranar girbe shi an rawaito daga ibn abbas kuma shine abin da aka samu daga dawus da hasan al-basri da jabir dan zaid da sa'id ibn musayyib cewa abin da ake nufi shine az-zakatul mafruda min al-ushri wa nisfi al-ushr Abdullahi dan Abbas ɗaya ne daga cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan su Hassan al-Basri, su Jabir bin Zaid, su kuma daga cikin tabi'ai. Suke cewa abinda ake nufi wa atu haqqahu yawm hasadihi wato shine a bayar da zakka ta farilla ɗaya bisa goma ko kuma rabin ɗaya bisa goma yanayin dai wato noman da yayi a da mutum yayi shine idan mutum yayi noman damina kaga zai bada me ɗaya bisa goma ne idan mutum ya noman rani zai ba da mai ɗaya bisa ashirin ko kuma ka ce rabi rabi bisa goma na fata gane ko ka ce rabi bisa goma ko ka ce ɗaya bisa ashirin shine nisabin zakar amfanin gona da ya kai nisabi amma na noman rani hakanan wanda yake asari wato abin da yake zuƙo ruwa da ƙasa kamar dabino shi ma akwai zakka a ciki ga shi zuƙo ruwa yake daga ƙasa ba wai kai za ka masa wato ainihin bayi ba so daga shi ma kuma za ka cire wato ɗaya bisa goma shi ma ka bayar idan yanzu ka yi shuka ruwan sama ya fara duka ta yi kamar rabi ko ta ɗauki wani lokaci sai kuma ka cika ta da bayi to irin wannan kuma za ka bayar da kwata ne bisa guda shi bai kai ɗaya bisa goma ba kuma ya fi me ya fi rabi bisa goma na fata an gane sai ka ɗauki ɗaya bisa goma sai ka raba shi wato gida uku sai ka ba a gida hudu sai ka ba da gida uku ka riƙe tara da kuma kwata na fata an gane ka fara yi kayi masara yan naso ko menene ɗan naso wanda dai a cikinsa akwai wato ainihin zakka an rawato daga aliyu dan husayn daga da kuma aba ɗaya daga cikin tabi'ai da mujahid ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran abdullahi dan abbas da hammad da hakam suke cewa abinda ake nufi wato wannan ku bayar da wato ainihin haƙƙi ne cikin abinda kuka girba ɗin na kyautatawa na sadaka amma ba ana nufin zakka ba suke cewa domin ita wannan aya an saukar da ita ne a makka kuma ba a faralanta yin zakka ba sai da aka koma madina kaga kenan da Allah ta'ala ya ce ku bayar da haƙƙinsa ranar girbe shi suka ce ba ana nufin zakka ta farilla ba saboda ai ba a ma ce musulmai su ba da zakka ba sai da aka koma madina ita kuma wannan ayar an sauka da ita aina wato a makka wannan shine abin da suka ce ibrahimun naka'i aka rawaito daga gare shi yake cewa abin da Allah ta'ala yake nufi da wannan aya shine ka danka ka wa mutane ranar da ka girbe amfanin gona din kafin ka zo maganar nisabin zakka wani ya zo wucewa ka ɗan ɗiba ka bashi saboda abinci ne misali gyaɗa ce bismillah gashi a'a kankana ce bismillah gashi a'a aya ce menene abin da ake iya ci ne haka bismillah gashi suka ce irin wannan abin ake nufi ko da kuma ma abin da ba a bada zakka ne to abin da Allah ta'ala ke nufi shine ka ɗauki wani abu ka bayar kubewa ce kake yankewa mutane suna wucewa kuma irin ta zo yar wuri misali to kadai ba ka bai mutane suka ce irin wannan ake nufi su je su danyi miya saboda za su yi sha'awarta a'a wake ne dan wuri irin jimburin waken nan suka ce irin wannan ake nufi ka dan diba ka ba mutane su je su dafa ka ce irin wannan ake nufi ina fata an gane wasu suka yi maganganu da yawa wasu ma suke cewa abin da ake nufi shine al-idq al-idq kuma dama an sani sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suna cire idq shine mutum idan ya zo wato yana ɗiban amfanin gonarsa sai ya ɗebo wani adadi sai ya kawo bakin hanyar da mutane suke wucewa sai ya zuba duka wanda ya zo wucewa ya san gonan nan yau ake roro ya ga an tara wannan abin a gefe saboda dama su sun saba da idik yana zuwa in ya ga wannan sai ya danka sai wuce saboda dama an saba ana haka ana ɗiban kankana ne to sai a ɗebo waɗansu a zuwa ajiye bakin hanya kowa ya zo sai ya duba da dai misali ya ɗiba ba irin ɗiban da ake yi ta bahaushe ba mutum kuma ya zo ya tattara ko ya zo ɗan buhu ya ɗura a ciki ya tafiwa ka san abin zai baka mamaki irin in ka ga yadda wani suke a wani gurare mun taɓa hawa mota da wani daga birnin kartun za mu je wani gari madani wani state da wani ake masa malam awal to dama muna yawan shira da shi irin na abin nan saboda tsohon gadi ne haka sai ya koma karatu irin na nizamiya haka to su in ka hau motar haya musamman irin luxurious din nan to yaran mota zai bibbi ku da ruwan sanyi ya baku ya bi ku da dan shayi ko gawa ya baku ya kawo wani wani kwando haka sai a zuba wato biskit da le da ainihin halawa kala-kala masu kyau haka sai a zuba da yawa sai a rika mika wa mutane ya mika duka ɗiba a mika wannan sai ka ga wani ya ɗauki ɗaya wani biyu sai ya taɓa ne cin kaga fa mutanen nan ɗaya suke ɗauka biyu to gaskiya ni fa in yazo kaina dan kazan yi dan ba zai yi wani abu ce dan Allah wala war karka mana haka yace a bari ya zo ka gani yace a ya za a yi ɗaya biyu mi zai mun ko biyu ni gaskiya ba zai yi wani inda suke ba kasan ni fa wannan abun fa ba rabu da shi yana zuwa malawar kawai ya miƙa hannunsa ya danko haka na riƙe hannunsa ɗai ɗaya shi yaran mota sai yake dariya yaya kuke ja in ja haka nake ce masa ya za a iya danki wannan abin da Allah kamar sai ya ce a ba mu shi lawa sai ya wuce ba da guri ya ce ya ba komai to yanayin irin namu na nan kenan yawanci in mutum ya ga abu kawai an ajiye shi in dai akwai availability sosai ga kawai bari ya ɗiba iya iya ƙarfinsa ba haka ya kamata ba mutane da yawa shi sa duk wanda ya zauna a gurin wannan mutanen wallahi abin zai baka mamaki kaga an zo gurin daura aure ko wata munasaba an zo ana daukar minti ana bidan ka mutun a hannunsa ko mutane manya masu hankali ba ba za ka taba ganin su ana daukar abu a danka mutun a hannun ba haka sai dai a baka duk abin dauki idan a gida ne zaka samu mata kusan kowanne gida ka shiga zaka samu mata akwai alewa akwai kalolin abinci da yawa sun siya sun aje kusan kowanne gida haka ake da kuma abin jikawa wasu suna da zobo a aje wasu suna da dan lemuka wanda suke da karfi a cikin fridge wasu kuma akwai dan abin jikawa irin na tiyara ko na abu mutum yana zuwa sai a sauyi a nemo yar kankara a jika masa ruwan sanyi a mika masa kafin a dan dafa masa shayi in aka zo sai a aje masa tarin alewa a cikin dan plate da yawa a gabansa ya dan taba kadan ya ya kauda kansa amma mutanen mu yawanci sai ga sai a hankali irin wannan abubuwan sun faru da yawa akwai wani dakta ya zo min ziyara kwanaki nan shi ma kamar ka taɓa da shi canji maka yawa insu mutane suka bar mana irin siniyan nan teburi ne ya kusa wannan dama mutane da 'yan katar a cike da alawoyi da kayayyakin fruit ya ce tufa wannan abun fa ba zai mu takaita iya sannan gurin ba dole mu zo a aljihu ce dan allah kar a ya cika aljihu gefe da gefe shi ma ya dura ya dura maka zo aka fita muka je kuma yana ce to dan samun yana wallahi ba zan baka me yasa baka ci ko aljihunka ba kaza kaza da sauransu irin haka to irin wannan su laraba da masu saba sai mutum ya diba sai ajiye bakin hanya waɗansu kuma sai in suka kawo gida sai su ɗauki wani adadi sai su ɗaure shi inda biyu ne sai su ɗaure tankar sai a sami bishiya da take jikin masallaci ko wani abu mai tudu ko wani tsani sai mutum ya ɗaure sai ya zo ya ɗaure ya jira lokacin sallah ya yi musulmai su zo to kana zuwa sai ka duba ga wani ya daure tankacin ma an daure sai dama yawanci su larabawa kamar yanda wato yan uwa fulani suke tafiya da sanda yawancin su haka suke saboda ka sai mutum ya zo da sandarsa sai dan bugo sai ya diba tsinta ya ci ya wuce wani bayan yayi sallah ya dan tsinta ya zuba aljihun sai ya tafi ya dan ci haka bakin haram masallaci ya tafi to kaga in mune nan mutum sai ya zarge tanka gaba daya wanda ba haka ya kamata ba duka irin wannan saboda ka wasu malamai suke cewa wasu ke cewa abinda Allah ta'ala ke nufi ku bayar da haƙƙinsa shine ka ɗauki wani adadi ka ajiye bakin gona wasu kuma suke cewa a'a abinda ake nufi shine irin abinda suke yi din kamar yadda aka samo daga zaid dan a asam yake cewa abin da ake nufi mutanen madina ne suke yi idan aka yi girbi sai mutum ya ɗauki izik fa yu'alliquna ha fi janibil masjid sai mutum ya je ya sami gefen masallaci sai ya daure ya aje sai ya tafi ko ya shiga masallaci ya gama dai bukata sai nasa guri idan mutum ya zo fa yajiul miskin sai miskini mabukaci sai ya zo fa yadrubuhu bi asahu sai ya zo ya daki wannan tankar da sandansa fa yasqutu minhu fa ya'khudhu sai ya zubo masa sai ya diba sai ya tafi ka da bijin burin gyada ka yi katon dauri ka zo ka ajiye a bakin masallaci ko da ba za ka lanka yi ka ajiye wanda yake bukata bayan yi sallah ya dan tsitsin ka ya sa aljihu ya na fata an gane akwai wanda za ka samu a da na sani akwai wanda na san suke haka musamman irin tsangayu din nan sai ka ga mutum idan aka yi ko ɗiban dabino ko gyada jimbura sai ka samu an zo an ajiye musamman kuma irin jikin gargari haka da yawa sai wannan ya zo ya tsinka ya zuba a jihu wannan ma ya tsinka wani je dan diba ya kai bakin inda aka yi gwali ya dan zuba haka ya dan abu nan to irin wannan wasu kace irin wannan ake nufi sa'id dan jubar yake cewa wannan wato an yi magana ne akan cewa zakka ce ta farilla amma an shafe wannan ayar wacce ta shafe kuma shine fadan Allah tabaraka wa ta'ala wa aqimu salata wa atu zakka ku yi sallah kuma ku bada zakka wallahu alam amma dai lalle maganar malaman da suke cewa ba maganar wai zakkar farilla ake nufi ba ku bayar haƙƙi ranar da aka aka girbe ba wannan magana tana da ƙarfi saboda wancan dalili na cewa an wajabta zakka ne a Madina ita kuma ayar ta sauka a Makka kuma ka ga wani lokaci mutum yau in kai girbi yau ko kuma yau ka ɗebo kai bugu yau ba lalle ka samu damar fidda zakka ma a ranar ba saboda la'alla ma sai dare ka gama la'alla aiki ya yawa la'alla kun ba a gama ba la'alla kaza la'alla kaza kuma dai zai iya faruwa na ainihin wato shigul na ainihin aiki akwai wato kamar wato abin duba kwarai daga sai dangane da magana wanda suke cewa ba ana nufin faranar girbi wadin bane sai Allah tabaraka wataala ya ce wala tusrifu kada ku yi israfi akwai wanda ke ce masa at-tabdhir akwai wanda ke ce masa al-israf idan aka ce al-israf shine ka ciyar da dukiya inda ake bukatar ka ciyar amma ya wuce gona da iri ya wuce bukata ina fatan gare wannan shine mai al-israf a gurin larabawa idan aka kuma aka ce at-tabdhir da Allah tabaaraka wa ta'ala ce wala fala tabdhiru tabdhira kada ku rika yin albazaranci wannan shine ka dauki dukiya ka kaita inda kwata-kwata dama haramun ne mutum ya dauki dukiyarsa ya je ya sa ya sayi kayan maye sunan wannan me albanbazaranci ne ba israfi ba ne ba shi ake nufi wala tusrifu ba ba israfi ba ne ka ɗauki dukiya wato ka je ka kira makiɗi to wannan sunansa kayan albanbazaranci saboda gurin dama ba a bukatar ka sa dukiya a gurin gidanka ana bukatar a ci abinci mudu ɗaya sai ka ce a rika dafa mudu biyu a ci a bar shi kawai a zubar da sauran sunanka kayi me kayi israfi kayi israf ina fata an gane saboda dama gurin akwai bukatar ka kashe an gane mamancin ba ana bukatar ka kashe dama a gurin sai ka ciyar ko ana bukatar ka ciyar sai ka kashe ko ka ciyar abin da ya wuce adadin bukata din ba wai a dafa a bayar ba in a dafa a bayar ne to wannan ba sunansa israfi ba dama haka Allah ta yake amma a dafa a zubar da sauranta wato makwararar gurin wanke-wanke to wannan ko shakka babu wannan wato israfi ne Allah tabaraka wataala ce wala tusrifu kada ku yi israfi to shi ma cewa wala tusrifu daga cikin magabata sun yi maganganu daban-daban akan wannan wasu ke cewa abin da ake nufi shine kada ka sadakar da dukkanin amfanin gonar a hali iyalanka suna bukata baka kai musu ba idan kai haka ka kyautar duka sunanka kayi israfi saboda da a cikin sahabbai akwai wanda suke yin haka mutum sai ya tafi gonarsa ya je ya girbe da bino ya sadakar kaf ya dawo matarsa da iyala wajen da ya yanke ya gaji tikis sai mun gama mun yanke mun rabar to Allah ta'ala ya ce wala tusrifu kada ku rika bayarwa duka ku debo iyalanku su iyalanku su ma ku kawo musu wannan an rawaito daga Ibn Abbas ɗalibinsa alkalbi ya rawaito da gare shi yake cewa Thabit dan Kais bin Shammas sarama 500 nakala ya girbe dabinansa guda 500 wa qassamaha fi yawmin wahidin ya rabar da dabinan nan gaba daya gindi 500 din nan a yini daya sai da ya rabar da shi kaf walam yatruk li ahlihi shay'a bai saukar bai barwa iyalansa komai ba duka ya rabar da dabinan kaf sai Allah ta'ala saukar da wannan aya cewa wala tusrifu kada ku rika barawa dufa ku rika rage wa iyalanku kuna kawo musu to sadaka yawanci da wato ko kuma in ce da yawa daga cikin magabata sun tafi abinda wato akan cewa abinda aya take nufi wala tusrifu shine kar ku bayar duka iyalanku ku basu cikin matsala ku bayar ku kuma kawa wato iyalanku shine Allah ta'ala yake so wasu kuma suke cewa wala tusrifu kar ku bar wa iyalanku duka ba ku yi sadaka a ciki ba shi ma wannan an rawaito asar daga magabata da yawa cewa ka roro abu gashi kuma Allah ta'ala ya baka shi da yawa sai ka wuce da shi gida ka kai iyalanka kaf baka baiwa kowa komai ba Allah ta'ala sai kar ku yi wannan domin wannan shine israfi din na fata an gane wala tusrifu kada wato ainihin ku yi israfi kaga wannan kuma zai yi kama da wato ainihin dilala lugawiya ta malaman larabci akan kalmar israf din tunda idan ka kawo iyalanka gaba daya watakila abin kuma ya wuce bukatar su kaga kayi mai dama israfi a ainihin gurin malaman loga dama kayi israfi din ka kawo musu abin da yafi karfin su ka sa mutum ya ajiye masara ta yi shekara uku ta fara kwari ta ma fara lalacewa kwata-kwata kamar yadda masu ruwa da tsaki suke ta israfi din a ce sto din wani sai bayan an je an bude sai aga ai shinkafa ma ta zama expert ba za ta ciwu ba wannan israfi ne Allah ta'ala ya hana wannan haramun ne laifi ne wani ya aje masara ta yi kwari ta yi kaza buhuna sun lalace ba abin da zai da ita kuma shi ba ma ci yake ba to Allah ta'ala ce karfa ku yi wannan innahu la yuhibbul musrifin lalle shi Allah tabaraka wa ta'ala bayya san masu israfi duk wanda suke israfi din nan Allah ta'ala bayya san su to idan aka ce Allah ta'ala bayya san ka me yake shiyar so shine kyamata Allah ta'ala yana kyamatar ka kenan yana fushi da kai kenan idan Allah ta'ala yana fushi da bawa kuwa zai azabtar da shi ko shaka ba Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu saboda haka kada mutane su yi wato anashin israfi wasu ma suke cewa israfi shine ciyar da dukiya wajen saban Allah kamar tabdir din kenan suke cewa mutum ya dauki dukiya ya kai ta inda Allah ta'ala bai yadda ba shi ma yana daga cikin israfi kamar yadda yake tabdir ne na'am
ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين hayyaka Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace kamar yanda ya halitta muku wato jannatin ma'arushatin da kuma gairu ma'arushat ya halitta muku wato gonaki wanda suke masu yado da tsirrai marasa yado to shi Allah tabaraka wa ta'ala shi wanda ya muku wannan halitta din yace wa minal an'ami hamulatan hakanan ya kuma halicci minal an'am daga ainihin dabbobin gida hamulatan waɗanda ake ɗora musu kaya su ɗauka shi ne ya halicci raƙuma ya halicci wato shanu da kuma ainihin wato dawaki an'am ma'ana dabbobin gida dai domin yace minal an'am cewa hamulatan ɗin nan jakin gida bayya ciki tare da cewa me ana tura masa kaya saboda ya ce minal an'am ina fatan gani daga cikin dabobi na gida wato daga cikin dabobin da ake iya ci amma kuma hamulatan wato Allah ta'ala shine ya halici dabobin gida gare ku dabobin ni'ima hamulatan wanda ake iya tura musu kaya ko suke iya jan kaya a daura musu amalan kisija wasu ke cewa hamulatan ana nufin Allah ta'ala shine wanda halicci raƙumma gare ku ya halitta muku raƙumai suka ce kawai raƙuma su ne hamulatan wa farsha ya kuma halicci wato ƙananan raƙumai ɗin yayayen raƙumai haka wasu suka ce wasu kuma suka ce hamulatan ana nufin dabobin da suke iya ɗaukar kaya kuma suke iya jan abin ja wa, wa farshan kuma su ne ƙananan dabobi kamar tumaki da awaki da sauran dabobi dai haka sai Allah ta'ala ya ce kulu min ma razaqakumullah ku ci daga abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta ku da shi wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bibici hanyoyin shaytan innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaytan fa a gare ku din mai gaba ne dan adawar ku ne mai kuma bayyana adawa din a fili bayya son ku Allah ta'ala sai ya ce samaniyata azwajin wato nau'o'i ne dangin dabobi ne har guda takwas min ad-da'ni ithnaini daga cikin tumaki guda biyu wa min al-ma'az ithnaini daga cikin awaki suma guda biyu sai Allah ta'ala ce kul ya kai mu zo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace da su az-zakaraini harrama amil unsayain wai da kuka ce Allah ta'ala ya haramta waɗansu dabobi akan mata mata ba za su ci ba az-zakaraini haram wato maza ya haramta din daga cikin wannan dabobi din amil unsayani ko kuma mata guda biyu ya hana ya hana ya haramta wato ainihin wato maza ne guda biyu ko kuma mata guda biyu haramta muku amma shtamalat alaihi arhamul unsayain ko kuma abinda ainihin mahaifar mata daga cikin dabobi din ta kunsa me Allah ta'ala ya haramta a ciki da kuka ce ya haramta mata waɗancan abubuwa ɗin ko waɗancan dabobi ɗin sai Allah ta'ala ce ka ce da su nabbi'uni bi ilmin ku bani labari amma fa da ilimi ba wai hargowa ba ku kawo hujjar ku kenan in kuntum sadiqin in kun kasance ku masu gaskiya ne wajen cewar mata ba za su ci wannan ba mata ba za su ci wato ainihin raƙuma da ta haifi namiji a haihuwar farko ta haifi mata haihuwa ta biyu ba ko ku ware waɗansu dabobi ku ce wannan banda mata ku ba ni labari inda daga sai kuke Allah ta'ala ya ce wa minal an'am hamulatan wa farsha Allah ta'ala shi ya halitta muku kuma daga cikin dabobi raƙuma da kuma ƴaƴan raƙuma din ko kuma hamulatan wanda suke ɗaukar kaya ko wanda suke jan abin ja ko wanda suke noma kamar shanu Allah ta'ala shi halitta muku shanu ga su za ku yi ɗora musu kaya za kuma su iya jan garma su muku noma kuma za ku iya ɗaura musu amalanke su ja kamar raƙumi ana iya ɗaura masa wato amalanke ya ja ko wani kaya mai nauyi ya ja ko kuma a ja ruwa ma da shi a irin sahara haka a ɗaura masa igiya a zira abin ɗiban ruwa mai girman gaske a zara sai kuma a kora shi ta tafiya sai ruwan ya zo baki sai a kama a fitar kaga wannan yana daga cikin mai hamulatan Allah ta'ala ce shi ya halicci wannan wa farsha da kuma kananan dabobi shi halatta muku wannan duka irin su awaki tumaki da ainihin kaji da ainihin zabi da agwagi duka dai Allah tabaraka wa ta'ala shi halicci wannan gare ku sai ya ce min al'an'am banda ainihin wato jakin gida kenan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an haramta ranar khaybara annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an haramta cin naman wato luhumul humurul ahliya an haramta cin naman jakin gida haramun ne a cin naman jakin gida saboda ka shi bayya ciki gashi da cewa idan muka dauki tafsirin malaman da suke cewa hamulatan ana nufin wanda ake dora musu kaya to shi ma jaki ana dora masa kaya kuma yana iya jan abu ana iya dora masa amalan ke madamun domin wasu gurare yawancin jaki ma suke amfani da su wajen jan amalan ke to gashi hamula ne amma shi baya cikin wato wanda ake magana akai saboda ana magana ne akan al'an'am sai Allah ta'ala ya ce kulu min ma razaqakumullah ku ci daga abin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya azurta ku da shi wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bibbici wato hanyoyin shaytan shaytan ne zai iya haramta muku wani abu yace kaza haramun ne wannan shaytan ne duk abin da Allah ta'ala ya halasta muku to kawai ku ci Allah tabaraka wata'ala ce innahu lakum aduwwun mubin shi shaytan din lakum a gare ku aduwwun mubin mai bayyana adawa ne yana gaba da ku yana adawa da ku so yake ku haramta abin da Allah ta'ala ya halatta muku domin ya zamto kun yi shirka da Allah ta'ala kenan ku mutu kuma Allah tabaraka wata'ala ya sanya ku gidan wuta idan dai ba ku tuba ba to shi shaytan saboda adawarsa wannan yake so Allah ta'ala ya ce malamai wanda suke cewa hamula din ana nufin masu ɗaukar kaya da kuma wanda ba sa ɗaukar kaya ake nufi da tumaki da shanu duka ake nufi sai suke cewa da Allah tabaraka wa ta'ala ce hamulatan to a ayar gaba sai ya fassara me yake nufi ya bayyana me yake nufi da hamulatan shine ce samaniyata azwajin wato nau'ika takwas idan aka ce azwajin din ana nufin wato namiji da mace mina da'an ithnain daga tumaki guda biyu ana nufin rago da kuma tinkiya su ne azwaj azwaj din nan ko dai ana nufin kamar yadda wasu malamai suke cewa ko dai ana nufin mace da namiji din domin mace da namiji ana ce musu mai azwaj ko a ce musu mai zaujat ko wato zauja guda ɗaya kenan azwaj da yawa ma'ana mace da namiji mace da namiji su haɗu da yawa sun zamto azwaj kenan sun zamto aure mutum ya so kaza ya so zakara ya so aure ya so tinki ya so rago ya so me azwaj azwaj dai wato ainihin ah, aure idan aka ce azwaj yana nufin kuma ɓari namiji ana ce masa zauj mata ita ma ana ce masa zauj idan aka haɗa su ne suka zamto abu ɗaya yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace hunna libasul lakum wa antum libasul lahun saboda kowa rabin kowa kowa rabi ne ba a zama cikakku sai an haɗu gaba ɗaya namiji baya zama cikakke sai in yana da mata mata ba ta zama cikakkiya sai tana da miji saboda haka abuwa suke ce azwaj ana nufin wato ɓari da ɓari wannan ɓari ne wannan ɓari aka haɗa su saboda haka azwaj samaniyata azwaj kuma a larabci ana cewa mata zauj ana cewa miji zauj ba wai ana cewa mata zaujatun bane namiji zaujin ba a'a sai dai gurin tamyiz gurin rarrabewa misali kamar masla'a mas'alar raban gado sai a ce mi zauja sai a ce zaujatun idan ana so a gwada fannan kasan mace ake nufi kasan mata ake nufi idan kuma miji ake nufi sai a ce zaujin amma in ba irin wannan yanayi ba kowa da mace da namiji duka zauji ne shi yasa zaka ga duk hadisan da ake cewa an rawaito daga Aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha ko a ce ummu salma radiyallahu anha matar annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai a ce me zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka taba jin hadisi an ce zaujatin nabi ba sai dai me zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane kamar yadda yake hamil ba a cewa hamila a'a akwai sunaye da yawa a cikin larabci wanda yake da namiji da mace duka ɗaya ne ba a musu ta'anisi a ciki gaba ba a cewa hamila wacce take mai ciki ko wacce ta ɗauki kaya a sai dai a ce hamil kamar namiji za ku tabaraka wa ta'ala ce samaniya ta azwaj wato nau'ika takwas ko mace da namiji mace da namiji min da'an isnaini daga cikin tumaki akwai guda biyu ma'ana rago da kuma tinkiya an faɗi guda biyu daga cikin wato ainihin takwas ɗin kenan kuma in aka ce da'an shine dabba wacce take wato masu gashi wanda ya wuce adadin na tinkiya saboda an saba tumaki galibi sun fi awaki gashi masu laraba suna bambanta su da su da wato ainihin fatar jikinsu daga mi'as wato daga ainihin awaki wa minal ma'azi sunaini haka nan daga cikin wato awaki su ma guda biyu sun zamto guda nawa kenan guda hudu kenan Allah tabaraka wa ta'ala yace kul kace da su ya kai manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zakaraini haram shin wato maza ne Allah tabaraka wa ta'ala din ya haramta shi akan ku maza daga cikin timaki ko maza daga cikin awaki a zakare zakaraini a dinnan da aka yi maddin wato hamza dinnan istifham ne abinda ake nufi a zakar kamar yanda yake a gurin larabawa waɗansu suna yin maddi wasu kuma su yi haƙiƙil hamzatai kamar yanda yake saɓanin wato ruwayoyi guda biyu a wasu gurare tsakanin misali kamar tsakanin hafsu da kuma warsh a ce a raitar lari yi kazibu biddin sai yi maddin wato hamza din shi kuma ɗayan sai ya ce a ra'aitar lari na fata an gani sai a yi maddin a zakarai ne haram shin wai maza guda biyu din Allah ta'ala ya haramta amil unsayai ne ko kuma mata guda biyu ya haramta ma'ana namijin tinkiya da namijin akuya ya haramta kada mata su ci ko kuma namijin shine amil unsayain ko kuma mata guda biyu ko kuma macen tinkiya da kuma macen akuya ya haramta ka tambaye su wanne aka haramta din da suke cewa an haramta wa mata kaza sai dai maza ne za su ci wannan Allah tabaraka wataala sai ce amistamalat alaihi arhamul unsayin ko kuma dai abinda wato ainihin ga tambaye su ko kuma abinda mahaifar wato mata din na ainihin awaki da kuma tumaki ta kunsa wannan aka haramta idan wannan aka haramta Na'am. idan wannan aka haramta kuma watakila mahaifar waccar namiji ne a ciki watakila wa- mahaifar waccar kuma mace ce watakila wata kuma haifar- mahaifarta mata ne biyu a ciki wata kuma maza ne biyu wata kuma mace da namiji ne ma a ciki wasu kuma guda uku ne wasu guda hudu ne wasu wani adadi ne ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san me ake ci a- yake ci Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce nabi'uni kace da su ku bani labari bi ilimin da ilimi mana ku ba ni labari da ilimi cewa ku gaya mun a ilimance ba wai da jahilci ba ko da wauta ba ku gaya mun wanne aka haramta din daga ciki domin shi duk wanda ya kirkire idan ya kirkira abu to idan ka nemi tamyiz ya bambance maka wanne anan yake rikicewa shine Allah ta'ala ce kace su baka labarin cewar wanne aka haramta sun ce an haramta ai maza da mata ko mata ko kuma duka ko kuma wanda suke cikin ciki to anan suke rikicewa shi yasa magabata da yawa an samu malahida wanda suke suke da'awar allantaka sai su faɗi wani abu sai wani kuma ya musu tambaya sai su rikici kamar yadda ya faru da annabi ibrahim da suka yi jayayya annabi ibrahim ya ce allah ta'ala shi yake rayawa yake kashewa sai ya ce shi ma yana rayawa na kashewa sai annabi ibrahim ya ce to ai allah ne yake fito da rana daga gabar kai kuma ka fito taka da taka daga yamma mana dan mu bambance taka da ta allah allah ta'ala ce sai ya ce min fa buhita allazi kafar sai kafirin nan ya imoce rashin da zai kamar labarin da aka sha bayarwa na wani daga cikin malahida wanda yake cewa shi ma yana yin halitta shi ma ya tara mutane ya ɗauki yankan nama ya cusa a cikin wani abu kamar kwalba babu iska a ciki bayan kwanaki sai ya tattaro mutane bayan yanzu ya ga wannan naman ya rufe ya yi tsutsotsi sai ya tara jama'a sai ya ce yanzu zan gwada muku abin da na halitta daga ran kaza ɗin nan zuwa yau sai ɗauko abin me kuka na saka a cikin nan aka ce ayyankan nama ka jefa a yan gudu ya ce to yanzu na halicci tsutsotsi da shi bari in nuna muku adadin da na halitta sai ya fito da tsutsotsin birjik to tunda cikin wanda suke musamman in mutum bai da imani zaka samu wautarsa ta yi yawa ba shi da hankali in aka gaya masa abu ya tafi da hankalinsa sai waɗansu suka suka jinjina masa cewa lalle ya halitta ya yi aiki kwarai da gaske yanzu a wannan kwanakin har ka halicci wannan adadin sai ce yi daga lokacin zuwa yanzu na halicci wannan to sai wani mai hankali mai imani sai masa tambaya sai rudi sai ya tambaye shi to yanzu yalla bai su suno ne wannan kaga bai san nawa bane sai ya ce kuma nawa ne mata a ciki maza nawa ne mata nawa to in ka faɗi enrollment din dole zaka ban mata ai mata kaza ne maza kaza to anan shi ma sai ya dimo ce ya zama babu amsa bai san yawan tsutsotsin ba kuma bai san mata nawa ne a cikin tsutsatsin ba maza nawa ne a cikin tsutsatsin ba amma Allah tabaraka wa ta'ala idan ya halitta tsutsotsi ya san da mata da maza a ciki guda nawa ne subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ce kace da su ku bani labari bi ilimin amma in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya idan daga sai kuke saboda haka anan zamu takaita mun ji dai guda hudu daga cikin nau'ika guda takwas da Allah tabaraka wa ta'ala ya lissafa sauran kuma sai in Allah ya kai mu gobe insha Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka dade Allah tabaraka wa ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta mu insha Allah jibi za mu rufe wannan tafsirin in Allah kai mu jibi lahadi insha Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa mana ibadojinmu ya ubangiji duk abin da muka aiwatar muke aiwatarwa kyakkyawa Allah ta'ala ka mana tukuici da gidan aljanna Allah ta'ala ka sa mana a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu ya ubangiji kowa da bukatun na alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ka biya masa kowa kuma da matsalolinsa Allah tabaraka wa ta'ala ka- ka magance wa kowa damuwoyinsa ya ubangiji marasa lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ka ƙara musu lafiya da kuma biyayya gare ka ya ubangiji waɗanda suke tallafawa fi sabilillah Allah tabaraka wa ta'ala ka samu su a cikin mizanin kyawun ayyukansu an ce a sake tunasar da yan uwa ana ci gaba da maganar wato taimakawa dangane da waɗanda za a kai musu tallafi amma kai ziyara ɗin wato gidan kurkuku ba ma'ana bukatar har yanzu dai fi sabilillah din kuma musamman wato kwamitin marayu suna sake tunasarwa 'yan uwa a taimaka fi sabilillah wato abinda ake hadawa domin tufatar da kuma daukar nauyi ko kuma dan ba da wani abu ga ainihin waɗanda iyayensu suka mutu suka basu kowa fa zai iya mutuwa ya bar 'ya'yansa a gidan duniya to 'yan uwa a taimaka fi sabilillahi a sa mutum ya sa domin gobe Allah tabaraka wa ta'ala ya ninninka masa ladaddakin musamman ma kuma a cikin wata na Ramadan kuma a cikin goman karshe ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah